بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gama magodiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na litinin sha tara ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da 29 ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya wanda a yau abinda muke karantawa shine kitabut tauhid za mu shiga babi da ke bayani game da wanda suka yi inkarin ƙaddara da kuma babin da ke bayani game da abin da shafi hukumcin hoto masu yin hoto sai na ga dama ce da nike da ta musamman da zai mayar da martani in yi raddi takaitacce a kan mai da'awar ilimi mai da'awar sanin manhaji shi kadai da yake ganin babu wanda ya san manhaji sai shi shine abdulrazak da ke fas a fas da gidan rumbo ko stm a tsarinmu wurin tafiyar da'awanmu mukan taka ne a sannu kuma mukan dibi al'amurra ne gwalgwadon yadda suka dace farkon zuwa wannan malamin ya yi bayani a kaina da kuma nuna cewa ban san manhaji ba da saura lokacin da ya ji na yi muhadara ta mai taken matsala ta da 'yan ƙungiya lokacin da na bar ƙungiya kenan na gaye dalilin da ya sa na shiga ƙungiya a matsayin darura don mu kai kariya da tsari akan aqidan musulunci da tauhidi mai martani ga manya-manyan 'yan bid'an da taba su da kuma tsokanarsu da nuna ƙarya abin da suke yi abu ne mai girma wanda suna da hanyoyi da makalkashiya da za su iya sa a hana yin muhazara na bayyana dai dukkan sababin da ya sa na shiga da kuma fitata da nai amma duk da haka da ya ji ya ji na fita ƙungiya sai ce amma da saura ya ce da saura bai san mana shi ba kaga ina da dama in zo in mishi raddi a lokacin daga na ga dama da yi wannan magana zan zo in kafa kamera in buɗe littafai in mishi raddi iya yadda nake so to amma da yake ba shi bane hadafin ba wai a ga wangana tsokanan wanga ba wangana ma wanga raddi ba shi bane fa'ida ba a hana raddi ba in ya dace da daidai in ka ba hanyoyin da suka dace sai na kire shi ta waya na ce ga abin da ake yadawa kuma kai ka faɗe sa ya ce mini da in turo masa abin nan sai na tura masa da ya je sai ce mini eh shi tsarin karatunsa idan ya biyo ta magana to zai gai abin da ya sani kan wannan abin na ce mishi ko na ce mishi ka san wani abu guda ɗaliban nan da ke gabanka ɗalibanmu ne kahin su san ka mu suka sani yau a ce ka tara su kana gayin abin da ka ga dama akan malaman garin ga a gabansu bai dace ba saboda idan ka faɗa in zani muhadara za su zo su ma in na faɗa na ci mutuncinka duka mu bi me za su kalle mu kuma me za mu jefa mutanen agar sakan haka kana ga haka ya kamata kana ga haka ya dace na ce mishi wannan ba hanya bace ba in kana ganin akwai wani gyara ko wani kuskure da kake ganin ba daidai ba akwai waya ko ka kira ni na ga wuri gasa da kaza da kaza da kaci kaza ka faɗi kaza bai dace da daidai ba saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza na ga magana ka ta dace da daidai adalci shine in sabka akan abin da nake akai na kuskure in bi gaskiya dan idan na bi gaskiya ba kai na bi ba sai dai kana da wata ni'ima ta musamman ka ta ka taimaka mun na fahimci gaskiya to amma bai bi wannan matakin ba sai bi wannan hanyar da mun iya binta amma sai muka yi shiru kun san me yasa ne shiru na kyale shi so da akwai abun nura na farko da yazo ya kafa majalisi a garin nan da karantarwa na ga fuskokin da a tsammani na ba za su taba tahiya makaranta ba don su koyi karatu ko ilimi sai na gansu ga irin sanan da dama sun halarta sun je kuma suna shuraren karatu kaga wannan abun alfahari ne abin jin daɗi ne ya kawo mana sassauci da sauƙi mutanen da ba a tunanin su je makaranta ga su yau sun je a wurin shi suna karatu ba ni'ima bace ba ba alkhairi bane ba to duba ga haka sai na ga gwamma a kyale sa shi yafi to amma al'amarin sa bai tsaya nan ba halshen sa yakan sarrafa shi akan ahlus sunna agar su yade ga dama wallahi kusan yanzu ɗalibansa sa da wanda suke zuwa karatunsa in ka ji lafazinsu a kan malama agarsu za ka yi mamakin abin da suke faɗa a kansu ba wannan tarbiyyar shi ce abin da ya koya musu ne suna ganin su banzaye suna ganin su mutanen banza ba muta ba ahlus sunna ba alƙashin karantarwa shi ce wadda shuka ce yayi wataran shi ma zai girbe ta kwarai ku to ‘yan uwa abin da ya tara mu a nan don mushi raddi shi ne a kan matsalar foto da bidiyo matsalar mi foto da ɗaukan bidiyo ya karanta risala ta ibn bas da take bayani game da abin da shafi hukumcin hoto to sai zafafa ƙarƙashin matsalar har yake fitar da mutane ƙarƙashin turba ta ahalus sunna kan matsalar hoto da bidiyo wanda yin hakan sakarci ne yin hakan baya da alaƙa da karatu ko ilimi wallahi mai ilimi mai karatu ba zai taɓa zargin wani ba ko ya soke shi ko ya aibata shi ko ya bid'antar da shi akan matsalar foto ko bidiyo in kaga mutum yayi haka to wallahi jahili ne wallahi jahili ne bai san ilimi ba kun san saboda mi ga tambaya wai ita matsalar foto ko bidiyo na fotografiya a wannan zamanin matsala ce ijtihadiyya ko kuma ba matsala ba ce ijtihadiyya kun san me matsala ijtihadiyya matsalar da babu nassi karara daga alkur'ani mai girma ko daga sunnan ma'aiki kuma ijma'i tabbatacce bai tabbata ba akan wannan matsala ina ji an gane ko mas'alar da babu alkur'ani cikinta da ya tabbatar da haramcinta ko halaccinta babu hadisi karara akan haka sannan ijma'i bai kulli ba akan wannan mas'ala duk matsalar da akwai ƙur'ani kanta ko sunna ingantatta ko ijma'in malamai babu musu ko jayayya game da wannan matsala amma matsalar da babu alƙur'ani ƙarara nassi na alƙur'ani ko sunna ingantatta ko ijma'i ƙullalle na malamai to wannan matsala akwai yiwa a yi nazari a cikinta a yi ƙoƙari a yi ijtihadi ta yadda za a iya zaƙulo mata hukuncin da ya dace da shari'ar musulunci to duk lokacin da aka ba malami daman nazari da yin ijtihadi to kasan sai an sami mi sai an samu saɓani saboda abin da Allah ya fore ma mutane bi ma'ana malamai na idiraki da kuma ƙarfin iya zaƙulo hukunci ƙalƙashin wani nassi ba ɗaya ba ne ba tsakankanin mutane wani ya fi wani to ƙalƙashin haka sai kaga an samu mi saɓa ne wanga ya riski haka wanga ya riski haka wataƙila ma su ci karo da juna wurin samun me ake cewa natijar bincike ƙalƙashin wannan hukuncin da suke so su zaƙulo abin da ke daidai a ciki wani sai ya fahimci halacci wani ya fahimci mi haramci ina fata an gani to ƙalƙashin matsala ijtihadiyya ba bambanci matsala ce ta aqida ko kuma matsala ce daga cikin masail na fiqh kuma galibin abin da sabani ke fadawa a cikin shi matsala ce mai zurfi da ba kowa ya fiye gane ta ba ta cin wannan matsala sai kaga an yi mai an samu saɓani na farko kenan na biyu daga cikin ababen da za su iya sa ka gane cewa wagga matsala matsala ce ijtihadiyya da a iya ijtihadi a yi saɓani kuma saɓani a cikinta ya halatta ya kasance akwai nassi ingantacce sai dai wannan nassin baya nune akan abin da ake nufi karara ina fata an gane bari ba ku misali malamai suka ce da misali ne ake fahimta abin da ake fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya so a yaƙi bani ƙuraiba annabi sai ce masu habban shi la yi tsalliyan na ahadukum al'asra illa fi bani ƙuraiba ka ɗai daga cikinku ya kuskura ya yi sallar la'asar sai ya je a garmi banu ƙuraiza kuma banu ƙuraiza a wannan lokacin tahiya ce mai rata kuma gashi da yamma ne sahabbai suka garzaya suke tafiya suke tafiya lokacin la'asar ya zo sai wasu suka ce za mu yi sallar la'asar saboda abin da muka fahimta cikin magana annabi ku yi sauri ya kasance la'asar ta riske ku banu ƙwarisa abin da annabi ke nufi mu yi sauri ba wai mu bar sallah lokacin ta fita ba suka ce saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sai suka ce mu sallah zami suka tashi suka yi sallar la'asar sauran suka ƙi sallah sai da suka ce habbanu ƙuraiza bayan lokacin sallar la'asar ya fita suka ce mu kuma ba za mu yi sallah ba sai mun je banu ƙuraiza tun da annabi ya ce kaɗai daga cikinku ya yi sallah sai an je banu ƙuraiza kaga wanga nassi ne ƙarara ingantacce sai dai abin nufin ya bayyana ƙarara ko bai bayyana ba bai bayyana ba shi yasa aka yi mi aka yi saɓani so da mai annabi yake nihi mu yi gaugawa ne don mu isa da wuri da la'asar ko kuma karmi ma sallar la'asar sam sai mu je banu ƙuresa wasu suka ce ba yana nihin karmi ba ne ba yana nihin mu yi gaugawa ne wasu suka ce a'a kawai karmi sai mu je can kaga sahabban annabi ne duka sai suka samu mi sabani wurin fahimtar nasi ingantacce saboda muradin ba tabbata bane ba muradin ba dole ba ne a kan abin da kai kake nihi ne ko ni nike nihi sai suka samu saba to duk matsalar da aka samu nassi ingantacce karara sai dai nassin baya nuni akan mas'ala kai tsaye to wannan ya iya sa a yi saɓani kuma saɓani ƙarƙashin haka ya halatta shi yasa kaga annabi bai musulmi ba bai musu inkari ba bai ce mu an ce me yasa kuka yi sallah ba bai ce mu an ce me yasa kuka yi sallah ba sai ya kyale su abu na uku da zai taimaka maka ka iya gano wanga sabanin sabani ne da ya halatta a yi ko matsala ce ijtihadiyya a samu matsalar da akwai nassi ƙarara yana nihin abin da ake nihi ne kan matsala sai dai an yi sabani wurin ingancin nassin ya inganta ko bai inganta ba wasu suka ce ya inganta wasu suka ce bai inganta ba dole a sami mi saɓani ga hadisi ya zo ƙarara annabi ya ce kaza to yanzu malamai sai suka ja baya suka samu saɓani wurin ingancin nassin wasu suka ce nassi bai inganta ba sau da dalilin kaza dalilin kaza da kaza wasu suka ce a'a ya inganta kaga dole a sami mi saɓani kuma irin wanga saɓanin ya halatta a samu saɓani ƙarƙashin wannan matsala kowa ya zuba ƙoƙarin shi don cimma mi don cimma gaskiya ina fata mun gane shi yasa duk matsalar da ya halatta a yi saɓani cikinta to idan aka samu saɓani bai dace ba a matsayinka na ahalus sunna mai da'awar kasan gaskiya mai da'awar kasan manhaji ka zargi wani da bai tafi akan abin da kake tafi akai ba kan matsalar da aka samu saɓani a kanta matuƙar saɓanin a kanta ya halatta a samu saɓani a kai ɗaske kuna fahimta ku ana ganiya to alhamdulillah mu ɗauki matsalar hoto matsalar mi hoto matsala ce da aka samu saɓani a kanta a yana aka samu saɓani wurin minassin kinihi shin dukkanin hoto zai shiga hamma na fotografi da ake amfani da kamera da shi ko ko sai foton da ya takaitu da ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam din nusus da suka zo masu hani akan ayi hoto sun zo ne suna magana akan hutu kamar haka na farko wanda aka zana da hannu ko saɓani babu akan cewa wannan hoton mine ne haramun ne kuma ƙoƙarin kwaikwayon halitta Allah ne wanda Allah ya hana haka na biyu ko ya kasance saƙa shi ne aka yi aka yi wasu tufafi da shi labule ne shinhuda da makamantan sai aka yi hoton wani abu daga cikin ababen da suke da rai daga cikin halittun Allah wannan ma zai shiga a ciki duk da akwai sabanin malamai a dafa da suke ganin cewa in labulan za a walakanta shi ne ko taka shi ne ko rida da za a kwantawa a kanta ne wasu na ganin ba laifi a can fa zamanin mutanen kwarai ma an yi sabani duk da wannan sabanin in aka kula da shi za a gano cewa wannan ma ya shiga ƙarƙashin hani ko da su ko saƙa shi akai so da annabi yayi musu akan irin wannan hoton nan hoto na uku shine wanda aka kwaba wani abu aka yi butun butumin shi laka ce da duk wani abin da za a sarrafawa a yi kwaikwayon mutum ko ɗaya daga cikin halittun Allah wannan masunan shi ne sura to hadisan gaba ɗayansu suna magana ne akan wannan sura don zamanin manzan Allah babu me babu kamera ko akwai na ji yana cewa wasu na cewa wai zamanin annabi babu kamera yana ganin cewa faɗa haka aibi ne to na ji akwai akwai to me kake so mu faɗa kenan wai hujjar shi wallahu khalaqakum wama ta'maluna wama kana rabbuka nasiya ke nuna cewa me yake cewa akwai kamera zamanin annabi in aka ce babu an saba mu wanga ayan ne babu kamera zamanin manzo Allah ko akwai babu to abin da ya sa malamai suka yi saɓani shi ne shin wanga hoton na kamera zai iya shiga ƙalƙashin wancan hoton da annabi ya hana na sassaƙawa ko na zanawa ko na saƙawa saboda hoton da aka sassaƙa ko aka zana ko aka saƙa a cikin sassaƙawa da zanawa akwai ƙoƙarin kwaikwayon halittar Allah ko babu akwai yanzu idan aka samu desinatar na gaske sai dibe kai zo yi irin hoton ka gaban go ba haka bane ba ba ku ga yadda suke yin hoton 'yan siyasa ba in ka ga ɗan siyasa sai ka yi zaton shi ne ɗin ma kuma wallahi da hannu ya zana shi wanga yana nuna ƙurewa wanda ya mi wanda ya zanan nan yana nuna iyawar shi kuma yana nuna kamantawa shi da wancan mutanen da ya kokarin zanawa ana kaga ko shakka babu nan akwai kokarin kwaikwayon halitta Allah wanda wannan haramun ne kabiratu min al-kaba'ir to amma idan na dauki hotonka da kamera idan mace ta dauki hotonka yaro ya dauki hotonka mahaukaci ya dauki hotonka makahu ya dauki hotonka menene nasu na ƙwarewa a ciki da zai bayyana sun ƙware wurin iyawa menene nasu me suka kawo sabu a cikinka da suka ɗauki hotonka menene su suka zana idan su suka zana hannun su suka zana kumcin da idanun da leɓen da komai su yi ƙoƙarin ɗoko halitta Allah da surar da Allah ya yi daga inda take da mai dutanen gatana ba ta da bambanci da wacce ba abinda suka kara a matsayin nasu illa kamera da suka duka da ita to sai malamin suka yi sabani wasu suka ce umumin nassi na nuna sunan hoto kuma wanga ma yana karba sunan hoto dan haka ya shiga ciki wasu suka ce a'a wancan hoton zane ne akwai ƙwarewa da kamanci da ƙoƙarin kamanta halitta Allah da tashi ta hanyar zanawa da iyawarsa da yin kaza yin kaza wanga kuma ba abin da yi daga cikin ɗaukar hoto da yi sai suka ce ba ta shiga ciki kaga an samu mi kenan an samu sabani to irin wagga matsalar da aka samu sabani bai halatta ba sai ana cice ku ce a cikin ta bai halatta ba ka dinga aibata dan uwanka kalkashin wannan matsala ko ka nuna mutanen banza ne ko ka badda shi kai tafi kan ra'ayinka da kake ganin cewa haramun ne yayi jajirce kan haka har ka game da ubangijinka abin yaba maka ne kai da kake ganin ya halatta tafi akan haka kar ka zargi mai haramtawa kai mai haramtawa kar ka zargi mai halattawa saboda mas'ala ce ijtihadiyya da ya juzu fiha al-khilaf menan aibatawa wallahi in ba dan wagga mas'ala ta aibatawa wanga bai isa mu musharadi ba Allah saboda ba malami bane ba dalibin ilimi ne amma za ku zo ku gani yanzu to bayan mun gano matsala wadda yake ijtihadiyya ya halatta ayi sabani a cikinta to idan aka samu wannan sabani yayi kamata mu kalli junanmu idan ya tabbata ‘yan uwa cewa matsala matsala ce da saɓani ake yi kuma ya halatta a yi saɓani a cikinta sai ka ɗauki wani ra'ayi ka yarda da shi na haramci ko na halacci an gane ko? to ya kamata ka nura da wasu al'amurra masu muhimmanci na farko ba ka da damar ka yi musu ko ka yi inkari ko ka muzanta ma wanda ya saba maka bai halatta ba in dai kai da gaske ka san manhajin magabata in dai kai da gaske ahlus sunna ne na gaske to bai kamata ka aibata wanda ya saba maka ba a cikin mas'ala ijtihadiyya da ya halatta ai sabani a cikin ta ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yace قال إسماعيل بن سعيد بن سعيد الشالنجي wannan mutum ya ce sa'altu ahmad na tambayi imam ahmad ibn hanbal hal tara ba'san an usalliya an yusalliya ar-rajulu tatawwu'an ba'da al-'asr wash-shamsu bayda'u murtafi'a ya tambayi imam ahmad dan hanbali ce shin kana ganin wani laifi akan mutum yayi sallan nafila bayan sallan la'asar rana ta daga tana haske qala sai ce la naf'aluhu wa la na'ibu fa'ila mu kan ba ma yin haka kuma ba ma aibata wanda yi haka kaji amsa ko daga imam ahmad dan hanbal ya ce mu ba ma yin haka sannan kuma ba ma aibata wanda ya haka sau da yana ganin matsala ce ijtihadiyya da ya kamata yi sabani a cikinta don na saba maka ba na yi to ba zan aibata ka ba ina fata mun gani saboda da haka imamu abu hanifa yi fatawa yana ganin cewa babu lifi a yi wannan magana zaka samu zaka same ta a cikin Fathul Bari na Ibn Rajab Fathul Bari nawa Ibn Rajab Al-Hanbali yana da Fathul Bari kuma shi ya fare kahin Ibn Hajar Al-Asqalani shi ya fare Allah bai sa ya kammala shi ba ya mutu wanda malamai na cewa da a ce ya kammala shi da ba za a taba samun wani littafi da ya kama da shi ba sai dai bai kammala shi ba ibn hajar al-asqalani shi ya zo yi fathul bari wanda yau shine marji'i babba na sharhi sahih al-bukhari Allah ji kansu gaba ɗaya gafarta musu kenan kaga abin da ya fi dacewa da kai idan aka samu mas'ala ikhtilafiyya wadda mas'ala ce wanda ya halatta yi sabani a cikinta sai ka ɗauki wani ɓangare da kake ka shi daidai da kai ka bar wani ɓangaren to bai halatta ba ka aibata wanda ya ɗauki sabanin abin da ka ɗauka balle har ka ce za ka yi hukunci a kan shi na cewa jahili ne ko kuma ɗan bidi'a ne ko ɓatacce ne duk bai dace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa masailul ijtihadiyya ko masailu lijtihad man amila fiha bi qawli ba'd al-ulama lam yunkar alayhi wa lam yuhjar ibn taymiya ce mas'aloli na ijtihadi duk wanda yi aiki a cikin wannan mas'alolin da faɗan wani shashi na malamai to ba za a masa inkari ba kuma ba za a kaurace masa ba mas'aloli na ijtihadi duk wanda ya ɗauki wani ra'ayin wasu ɓangare na malamai a ciki to ba za a masa inkari ba ko musu ba za a ƙaurace masa ba ya ce wa man amila bi ahadil qawlaini lam yunkar alaihi duk wanda ya ɗauki ɗayan magana biyu ba za a masa inkari ba kuna fahimtar magana kamar masala hoto wannan in ka ɗauki halacci wanda ya ɗauki haramci ba zai maka inkari ba in ka ɗauki haramci wanda ya ɗauki halacci ba zai maka mi ba zai maka inkari to kai dan me zaka badda a mutane da sunan sanin sunna kana kokarin mutane ba su san daidai ba saboda sun doki sabanin abin da ka dauka kaga bai dace ba wannan magana zaka same ta a cikin majmu' da fatawa juz'i na 20 shafi na 207 ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yake cewa wa hadha an-naw'i wa hadha an-naw' وهذا النوع من الاختلاف إرن ون النوع نساباني لا يوجب معاداة بايا قادر دا قابة كوكو مكيية ولا افتراقا في الكلمة sannan baya gadar da rabuwa a cikin kalma ku haɗu kanku ɗaya mana wala tabdidan lishaml baya watsa taro fa inna sahabata radiyallahu anhum saboda sahabban manzo Allah yarda Allah tabbata gare su ikhtalafu fi masail kathira sun yi sabani cikin mas'aloli masu yawa min masail al-furu daga cikin mas'aloli na al-furu kenan mas'aloli wanda suka shafi fiqh kal jaddi ma al-ikhwa kaman mas'ala ta kaka tare da ‘yan uwa wurin cin gado yaya sun ci gado ko ba za su ci ba wasu suka ce sun ci wasu suka ce ba za su ci ba sabani ne ko ba sabani ne wasu sun aibata wasu akan haka wasu sun badda wasu akan haka wasu sun yi muso da wasu akan haka haka sahabbai suka yi da masu kamar su daga cikin sabani da sahabban annabi suka yi wannan magana za ka same ta a cikin as-sawa'iqul mursala juz'i na biyu shafi na 217 to irin wannan matsala idan ta zo matsala ijtihadiyya da aka samu sabani a cikin ta wanda ya halatta ai sabani a cikin ta saboda asbabikin da muka bayyana baya to wannan matsala tana zagayawa ne tsakanin al'amari biyu tsakanin lada guda da wanda ya kuskure da kuma lada biyu ga wanda ya samu daidai kaga rahama shara musulunci ko idan aka samu matsala ijtihadiyya wadda ya halatta ai sabani a cikinta ni na ɗauki wanga ɓangaren ƙalƙashin ijtihadi na da ƙoƙarina da ƙoƙarin ƙwaƙwalo hukuncinta cikin wasu dalilai sai na ɗauki wanga ɓangaren ko na yi kuskure to ina da lada ɗaya wanda kuma ya dace da daidai yana da lada ne biyu to don mi za mu saɓani don mi za mu zargi juna don mi za mu aibata juna wanda ya kuskure lada ɗaya wanda ya samu daidai lada nawa biyu kuma cikin ni da kai ba mai tabbatin shi ke kan daidayan kowa ƙoƙarin shi ne ke so da matsala ce da babu abin da ke nuna cewa kai ke kan daidai ko ni ina fata an gane kenan babu damar ka rika raina mutane karkashin wannan mas'ala ka rika ganin cewa an ga sunna ce ta annabi suke ko sunna izala wace irin magana ce baka abin nan dauki wannan malamin in ya cancance ya karbi sunan malami Abdurrazzaq an ba shi labarin yan agadas ne bai san su ba yan kahen ma ka ce ma mutane 'yan izala shin kaf Nijar akwai ƙungiyar izala akwai babu ita wallahi ƙungiyar izala Najeriya take tsakanin izala Jos da ta ina da ta Kaduna nan ƙungiyoyin da gare su ba su wuce guda uku wanda suke da awas sunna ko ihya sunna ko alkitabu sunna ko ahlus sunnati wal jama'a kuma abin tambaya shin duk wanda ke garin agadas ɗan ƙungiya ne daga cikin malamin da ke da'awa kaga anan ma babu adalci ka yi ma mutane kuɗin goro ba gaskiya ba ne wallahi zalunci ne akwai du'at wanda suka shahara garin agadas ba su da alaƙa da ƙungiya kuma ba su taɓa yinta ba kuma ba sa yinta malam hashar na daga cikinsu Allah ya kare shi ya tsare shi wace ƙungiya yake ba ya ƙungiya Malam Bashir Abubakar wace kungiya yake? Baya kungiya. Malam Usman Abdul Wahhab wace kungiya yake? Ku gaya mini. Baya kungiya ko guda. Abokananmu ne tare muka taso. Ni kan kaina a yanzu a wace kungiya nake? ba na kungiya ko guda kuma ba na fata zan yi kungiya har in haɗu da ubangiji na kuma kun san menene sababin da yasa na shiga kungiya kuma na gaya muku kowa shi a cikin muhadarar da nayi wallahi tallahi ban taɓa shiga cikin damuwa da tashin hankali da kuncin rayuwa ba sai da na shiga kungiya saboda cikin kungiya kowa gwani ne kowa malami ne kowa na da ra'ayi ya za ya zama lafiya ban taba ganin mutum mai haƙuri ba sai wanda ke cikin ƙungiya da sunan malamta malami bai da mutunci cikin ƙungiya billahi allazi la ilaha illa huwa sai ƴan kaɗan za su iya ganin mutunci shi wanda suka san mutunci ilimi da malamai ka taɓa ganin ƴan ƙungiya suna zuwa karatu da littafi bango zuwa bango ka taɓa gani ya za a isa girma mai ilimi da malamai to wallahi ban taɓa samun ni'ima ba bayan ni'iman musulunci da bin tafarkin sunna sai na mai fata ta ƙungiya kullum ina gode ma Allah da na bar mi da na bar kungiya kuma ina fatar kar Allah ya hada ni da ƴan kungiya yau billahi allazi la ilaha illa hu da za a yi alfarma a ce ana gayyata ƴan agadas su je Madina dan wanke masallacin manzon Allah aka kire ni ciki aka ce amma tare da tawaga kungiya ce za mu ta yi billahi allazi ba na zuwa so da bana bana ra'ayin sam ni da ra'ayina a wuri na yanzu da shiga kungiya goma shiga rijiya to duka yan agarsu na yan kungiya ka zo kana musu kudin goro kuma malaman gana na zano maka malam hashim malam bashir malam usman billahi lazi sai su karantar da shi a yanzu duk fannin da yake so na ilimi Allah na san da sun fi shi fintin kau ko hada ba a yi wannan amma sai ka gaina kudin goro wani bi zai ga yi magana ma da take ɗauke na ma'anar zagi za ku zo ku ji insha Allah ta'ala dan za mu danna shi kowa shi shi in Allah ya kaga zalunci ne karkayin kudin goro ga yan agaras ka rinka nuna ba san manhaji ba sai kai ina ka san manhaji me manhaji Allah ke shi mai kare don haka ‘yan uwa don matsala ta ijtihadi da ya halatta a yi saɓani a cikinta to bai halatta ba a dinga musu da juna bai halatta ba a dinga gaba da juna bale a dinga badda a juna ana nuna cewa wa'anga ba su san manhaji ba wa'anga ba kan daidai suke ba duk wanda ka ga yana yin haka billahi allazi baqu ne cikin fagen ilimi kuma yaro ne duk wanda ya nutsu cikin karatu to karambani ba nashi bane ba karambani ba nashi bane ba bale akan mas'alar hutu Allah sa mu dace to mas'alar hutu ƴan uwa mas'ala ce ijtihadiyya Muhammad bin Salih bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala dalibai sun tambaye su akan mas'alar hutu ce ana yawan tambaya akan ta malam wani wuri ka ce kaza ka ce kaza game da mas'alar hutu ce dan Allah kar a damu mutane game da mas'alar hoto me ya mas'alar hoto da za ku damu mutane a kanta ya ce mas'ala ce ijtihadiyya da a iya saɓani a cikinta duk mai so ya shiga youtube ya tambaya tambayar da aka mu'uthaimin game da mas'alar hoto na fotografiya me ya ce ce wata mas'ala ce za ku haici mutane a kanta mas'ala ce wadda sai da ita kamar wata mas'ala ce wadda da ita ce za a kwato masjidil aqsa bale ku hana mutane shakatawa a kanta kamar haka usaimin ya gai wallahi bilbazikin ma za ku zo ku ji magana shi shi yasa yanzu mun ji me matsala ijtihadiyya ko mun tabbata hoto na kamera yana shiga karkashin mas'ala ijtihadiyya to matsala ijtihadiyya kamar yadda kuka sani foto na cike na photography wanga da video shi yasa sai malamai suke sabani game da ita sai ka kasu kashi nawa biyu wasu suka ce halal ce ɗauka foto da yin bidiyo wasu kuma suka ce mi haram ce ga malaman da suka ce haram ce daga cikinsu akwai a sheikh abdulaziz bin abdullahi bin bas shi yana taikan cewa mi hoto da na da da na kamera fotografiya dukkansu haramun ne bayan shi akwai a sheik al'albani rahimahullahu ta'ala idan ka ce albani kenan mai sifata salatin nabi ba albanin zariya ba Allah ji kansu gaba ɗaya yayi musu akwai a sheik muqbil alwadi'i shi ma ya ta akan cewa yin foto haramun ne da kowace irin abin da aka yi amfani da shi akwai a sheik abdulaziz al-sheik akwai a sheik salih al-fauzan akwai a sheikh abdullahi ghadiyan akwai abdurrazak afifi akwai bakar abu zaid akwai mustapha al'adawi da wasu suma da mu'ambata duka malaman nan malamai ne na kwarai malamai ne masu jin tsoron Allah ba masu biyar sarransu ba suka bibiyi matsala iya abin da suka cimma na ilimi suka ce ba bambanci tsakanin na kamera da na da duka haramun ne da haka bai halatta ba ga bangaren da suke ganin cewa halal ne don kasancewa matsala ce da aka yi mi saɓani kuma ya halatta ya saɓani a cikinta na farko akwai muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah shi yana ganin ya halatta na biyu akwai hamad ibn muhammad al-ansari akwai al-sheikh abdullal muniya akwai salih al-luhaidan akwai sayyid sabiq akwai muhammad bakhit al-muti'i an gane ko da makamantansu daga cikin malamai da dama wanda suke ganin su kuma bangaren su yin foto mine ne halal ne kuma waɗanga malaman ma da na ambato mutanen kirki ne ba masu sarrai ba kullum gurinsu ya za a yi su aza al'umma annabi kan daidai duniya ta shirye su kuma an san su wane ne ka ɗauka ibn uthaymin waye bai san shi ba waye bai san ƙoƙarin da ya zuba al'umma annabi ba waye bai san manhajin shi da kasancewa ahli sunna ba amma ya ce akan cewa shi ba ɗaya bane ba halal ne nadda ya kawo surutkin shi ya aji amma ya ce menene halal ne ɗaya daga cikinsu wa'an gabin kaji wani ya ce wani ɗan bida'a kaji wani ya aibata ɗaya kaji wani ya mu wani inkari ko musu kaji wani ya zagi wani daga cikinsu ba zai taɓa yiwa ba saboda masu ilimi ne kuma sun san mai ilimi amma kai yau akan foto kana ƙoƙarin ka badda an mutane ka nuna mutanen banza ne wannan shi ke nuna karamcin karatunka da rashin ilimin ka wallahi bari mu karanta maganar bin bas shi da ke ganin haramci ku ga akwai wani darasi da ya kamata mutum ya ɗauka a cikin maganar binibas ga tambayar da aka mishi aka ce ma hukumu taswirin muhadarat bi jihazin fidiyo lilistifada minha fi amakina ukhra lita'ummal fa'ida aka ce ma binibas me hukumcin ɗaukar muhadara da abin ɗauka kamar bidiyo irin wannan da kuke gani suka ce mashi don yin amfani da ita da samun fa'ida a cikin wasu wurare daban don fa'idar ta gami gaba ɗaya don ka'ai kai bidiyo nan a ganta kano a ganta libya a ganta algeria ko ba ka ba suka ce mashi to me hukuncin yin haka sheikh bin bas ga amsa shi sai ce haza mahallo nazarin gaskiya yin bidiyon nan abu ne wanda yana son nazari kaji magana shi ko abu ne wanda yana son nazari wa tasjiluha bil ashtira bil ashritati amrun matlubun amma dokar su ta hanyar mp3 da kasakasai saboda lokacin su kasakasai na yake amfani da su nazari yace doka wa'azin ta hanyar cassette abu ne abin nema wala yuhtaju ma'aha ila sura ba a bukatar hoto ko wani abu sai ce walakin na surata kad yuhtaju ilaiha ba'dul ahya sai dai ita sura video bi ma'ana mai yiwa a wasu lokutan a bukaci video hatta yu'rafa wa yutahaqqaqa anna almutakallim fulan ta yadda za a iya sanin a tabbatar da cewa mai yin maganan nan fawana ne kaga sauti ya sha bamban da ni na iya kama ka magana wani ce wani ma da kake yarda da shi ya ce abin nan halin ne kunna ma sauti suka ce ba sautin shi bane to amma bidiyon shi cewa kama ni jayayya sai bin ba zai ce to wani lokaci an buƙaci bidiyo so da ba ta kama da mi sauti kawai ya ce fa suratu tuwaddihul mutakallim in ji bin ba zai ce sura bidiyo da hoton mutum tana bayyana shi waye وقد yakunu zalika li asbabin ukhra kuma hakan ma yana iya kasancewa saboda wasu sababban na daban ai video to tsaka ji amsar shi sai ce fa ana indi fi hadha tawaqqufun gaskiya ni bin bas game da sha'anin dokan muhadara ta hanyar video nayi tawaqqufi nayi tsaye ban ce halal ba kuma ban ce me ba to kai da ke karanta littafin bin bas dan mi baka tsaye da irin wanga ladabin da bin baz ya ba akai amma kai kake kokarin ka mai da mutane mutanen banza kan mas'al foto da bidiyo sai ce nayi tawqufi gaskiya bani da hukuncin da zan ci ba zan ce ayi ba ba zan ce kar ayi ba min ajli ma warada min al ahadith fi hukm at taswir li dhawat al arwah wa shiddatil wa'idi fi dhalika abinda yasa nayi shuruna yace saboda abinda yazo na hadisai game da hukuncin mai doka kotannin ababan da suke da rai na tsananin ukuba game da hakan shi yasa bazan ce eh ba bazan ce a'a ba sai ce wa in kana ka shi ga magana tana da amfani da kyau shurara kai da ke kokarin badda mutane kana nuna cewa mutane mutanen banza ne kan bidiyo da hoto bin baz ya ce wa in kana jama'atun min ikhwani ahlil ilm didda dai an samu wasu gungun jama'a na ‘yan uwana ma'abuta ilimi bai ce sakarkaru ba bai ce masu wa'azin sunna ta gaske ko ta yin izala ba me ya ce ‘yan uwana wasu ‘yan uwana ma'abuta ilimi ra'au annahu la ba'sa bidhalika lil maslahati al'amma suna ganin babu laifi game da yin bidiyo saboda amfani mai gamewa ya aibata su kaga magana ya gaita mi ta girmamawa da karramawa duk daga mas'alar shi shi yana ganin kan minje ce haramun ne wurin shi yayi tawakkufi kan bidiyo da za a yadawa bai ce ayi bai ce amma sai ce wasu ƴan uwana suna ganin za a iya yi haga bai aibata su bai zage su bai nuna cewa ba sunna ce ta yin izala ba sunna ta ahlus sunna ba kamar yadda shi wanda ke da'awar ilimi yana faɗa kaga wannan ba maganin wanda suka dace bane amma bari in kunna muku shi ku ji abin da yake faɗa shi maimakon ya faɗi irin wannan magana ta bin baz barka ji abin da shi yake faɗa aiwa to tsaka shi abu tsaba daki Allah ba kasancewar akwai hoto falam ya dukula a annabi sai annabi ki shiga ka ba kwata kwata ki shiga shine a cikin bukhari da al'allamatu ibn baz ya kawo wannan abin nan ko bari daga baya za mu karanto shi dai kawo wannan wannan waje annabi ga hoto a cikin kaba yake shiga yake shiga sai ibn baz ya ce wannan yana nuna cewa gaskiya kaman in sai dai in maslaha ta kama wajen da akwai hoto in akwai maslaha ka shiga ka shiga amma in ba ka ba za ka shiga ba an gayyato taro ga kamera nan in dai ba shugaba ba ne ya gayyace ka ko kuma baka da baka da wata ta cewa to shine ake masu ibn ba su fauzan su abin nan sai sai ka ga da ka je cikin YouTube sai ka video fauzan video kaza shine ake masu mana baka da ta cewa amma inda ada kai hoto annabi bai shiga in kuma kana sunnar annabi ko inda ada kai hoto baka bi bari bari za mu duhun kana ta cikin bukhari ta'alikat ibn bas za ka ji abin da yake karkashin wannan hadisi sunna kake yi sunna suna suna kashe muku al'umma suna kashe muku al'umma da su da maragaita da abin nan su rasa abin da za a raya garin agadis sai a rai
kunshi sunna suke rayawa da sunna suke rayawa waɗannan da za su halaka muku al'umma da su da maragaita yanzu ya dace ga mutane ga magana kan bidiyo haka yayi tsakaninku da Allah ya adalci ni ban iya faɗa ga magana akan shi ba na iya na iya linka haka akan shi wallahi amma ba zan faɗa ba bai dace ba matsala ce da an samu sabanin da ya halatta a samu sabani a kanta ka ta kan haramci yayi riƙe wuta kan haka kuma ga yamma mutane iya fahimtar ka ga ya musu iya abin da ka gane nuna musu su kan matsayin abin da ka tai amma in aka samu wanda suka saba maka kar ka zarge su tunda matsala ce da yin sabani cikin ta kaga bin baz haka yace cai wasu bangare na ƴan uwana ma'abuta ilimi suna ganin haka nan ya halatta saboda matsala maslaha mai gamewa to kaji magana shi ta dace da ta bin baz kuma littafin bin baz ne yake karanta mutane akan taka ce mutane maragaita su ai maragaitan wai wanda suka tayi wa'azi a ran su ai suka je wa'azi a ran malam hashir dr rabi'u malam hashir na san ba dan kungiya bane dr rabi'u ma ina kyautata zaton baya kungiya da kungiyanci yana da yin huduba a masallaci yan kungiya wanda in ya sani ko bai sani ba yan kungiya suna amfani da shi ne a matsayin wata biyan bukata wanda da shi ne za a biya ta kuma amma ba na ganin cewa zai kungiya ko zai kungiyanci ina kyautata mai zato to su ne maragaita tsakanin da Allah ya dace a ce wannan mutane maragaita wallahi sun yi shi karatu na rantsi da girman Allah amma za ku zo ku shi karatun shi yanzu dan za mu mishi gyara na iya karatu ya iya tada baki tukwan dan ya san matakin ilimin shi a garin nan saboda fangama fangaman da yake yi ya kamata a mishi haka dan ya gano shi waye inda ya yi shuru ya girmama ilimi da malamai ya nuna cewa shi ma neman ilimi yake yana zuba kokari irin nashi babu laifi sai a kawo da kai game da wasu kurakuran shi a iya nabbaha shi ta ɓoye a ce gyara kaza gyara kaza gyara kaza saboda kai ɗin kamar mu ne gano ɓannaka idan aka tashi zagin ‘yan izala fa in yi wani abu ta kan shi za a biyo a duro a kan mufa kun san da wannan ko san da wannan ba to kenan dole mu ce mishi gyara kaza amma da yake ya fito fagen cewa ya hi kowa shine masanin manhaji duka ƴan agaras ƴan kungiya ne ƴan bid'a ne shine ahlus sunna da wanda suke shuraren shi to ya kamata a nabbahar da shi a koya mushi ya iya karantawa tukun ka hanya zan masanin manhaji bar mu biye muku kurakuran shi yanzu a cikin littafin da ke karantawa na biyu kuskure na farko aikin da annabi ya sani shi ma wanda nake neman yanzu kai ka je ka yi Allah ta da'a suratan illa tamastuha
hadisin abul hayyaj al-asad yake karantawa wanda ke wasiya game da aikin manzan Allah da ya aiki ɗaya daga cikin sahabban shi shine Ali ibn Abi Talib sai ce Allah ta da'a suratan illa famastaha haka nassin hadisin yake daidai kenan amma shi cewa yi Allah ta da'a suratan illa tamastuha tamastuha ne daidai haka ake karanta shi barin ƙara maimaita muku kushi ba za mu bar maka komai bayan su tunda dai ba ka da mutunci haka shi
aikin da annabi ya sani shi ma wanda nake neman yanzu kai ka je ka yi Allah ta da'a suratan illa tamastuha
me yace tamastuha so uku wallahi yana maimaita wannan wurin so nawa so uku to kuskure ne ba tamastuha bane ba tamastaha bi fathi ta'ila bi dhammiha da yi mata'i fatha ba mata dhamma ba na dai kenan kuskuren shi na biyu hawana bai iya karanta hadisi ba kuma kake hukunci akan mutane lafazi baka iya karanta shi daidai ba dan sanawiya da ya tsaye karatu mai kyau lalli sai wallahi in dai faranko arabi ya tsaye karatu bai kamata bai yi wannan kuskwa bale kai ka yi shi inda karan farko ne an ce tuntuban halshe ne so uku yana maimaita haka tamastuha tamastuha kuma ka rika nuna cewa mutane musamman haji ba kana wawaita mutane a kan video ko hoto yanzu ma aka fara kuskuren shi na
ina bi talib ya ce ala ab'athaka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam alla tad'a suratan illa tamassuha haji nabi ko illa mi kuma ala aba'athaka yace ala aba'athaka wanda kuma ala aba'athuka ne ba aba'athaka kuskuren shi na uku wannan biyu ne game kenan sai a ce uku ko yanzu zamu je kuskuren shi na hudu
yanzu abin da muke so a gare ka kaje ka'aba ka'aba dakin wani kaje ka'aba fayaqu kullu suratin fi'a dakin Allah masallaci shiga duk inda sura take ka goge bi da ita
wa yamhu wa yamhu kulla suratin fiha nan ma ta buka kuskure an ya'tiya alka'abata fayamhu haka ya karanta shi an ya'tiya alka'abata fayamhu kulla suratin fiha wanda daidai shine fayamhuwa fayamhuwa da yi mawawun fatha so da fatha tana da sauki ta iya bayyana tanda an ya'tiya da ya faɗa daidai ne bai ce ya'ti ba amma wurin fayamhu huwa sai ce fayamhu kuskure na nawa kenan na hudu za mu je kuskuren shi na biyar
umarnin wa to sai ka tambaya sunnar wa ake yi sai ka tambaya falal yadda kulha ka san wani abu ka ba daki Allah ba kasantuwar akwai hoto falal yadda kulha annabi sai annabi ki shiga ka ba kaga anan ya faɗe ta daidai ya faɗe ta da kuskure falam yadkhulha da yi ma lamun sukuni saboda shigan lam daidai ne amma sai ce falam yadkhulha kuma sai ce falam yadkhulaha wanda ke nuna bai san ka'idar ba inda ya san ka'idar daga ɗaya zai tsaya falam yadkhulha kawai zai tsaya ba kai wanda ka gana nuna jahilcin shi akan bangaren nahawu bai san komai ba cikin nahawu lafazin hadisi ma bai karanta daidai ba da haka kake ta jayayya da malaman gari wanda na san za su iya karantar da kai ba tare da littafi ba mu je kuskuren shi na shida
Allah ka shirya mana al'umma hatta muhiyat kullu suratin fiha annabi bai shiga ba ka ba sai da aka goge duk hoton da ke ciki yace hatta muhiyat kullu suratin fiha muhiyat kuma kulla me ya kamata yace hatta muhiyat kullu ba kulla ba ka'idodin ban gaya maka su saboda me yasa ake cewa kaza ba a cewa kaza sai dan gaya maka kuskuren je kai karatu dan ka gano me yasa ba a cewa kulla sai kullu eh wallahi da ya taka a sannu babu daman mushi wanga haka me amfani mu mushi haka me fa'ida shi to amma tun da ya tsaye yana nuna mutanen banza ne mu ɗan bid'a ne ba mu san daidai ba ƴan ƙungiya ne ƴan izala ne to bari mu fito mu ga ma mutane matakinka na ilimi dan masu shurarenka da suke ru'uwa da kai su san me matakinka su san kai waye Allah ya samu dace bari ku wata magana tashi da ke nuna raina malamai sai dai in maslaha ta kama wajen da an da kai hoto in akwai maslaha ka shiga ka shiga amma ba haka ba za ka shiga ba an bai to taro ga kamera nan in dai ba shugaba ba ne ya gayyace ka ko kuma baka da baka da wata ta cewa to shine ake masu ibn ba su fauzan su abin nan sai a sai ka ga da ka je cikin YouTube sai ka bidiyon fauzan bidiyon kaza shine ake masu mana kaji abin da yace nan idan ka je wuri ka iske an yi bidiyo an sa kamera wurin bai kamata ka shiga wurin ba sai in darura ce ya ce irin shi ne kaga ana yi masu binibaz da su fauzan to binibaz dai sai in ce maka wallahi ba gaskiya ka faɗa masa ba kuma littafinsa ne ke karanta binibaz fatawashi ta ƙarshe game da abin da ya shafi bidiyo da za a ɗauki muhadarat da annadawat a yada duniya don mutane su fa'idanta da aka tambaye shi cewa yi gaskiya asalin hutu haramun ne duka asalin hutu dai haramun ne sai dai ya ce bayan ya yi bayani mai tsawo ya ce sai na darura irin na kart irin na fosfor irin na mai yake ce mishi waga ta mota farmi na mota ya ce babu wani laifi saboda darura ya ce amma da ina takura ina samun damuwa game da muhadara idan ina yi ana ɗauka amma sai na ga in an ba mai neman fasfor ko wani abin da ke kama da haka damar ya yi hutu don wannan maslahar tashi shi kadai to me zai hana a yi maslaha ta bidiyo ta muhadar da za ta amfani kowa da kowa ya ce bukatar shi shi ga ita kadai ce to ina bukatar al'umma gaba daya in an ba wanga dama me zai hana a ba al'umma gaba daya dama wannan ita ce ƙarshen fatawarsa ƙarshen abin da ya faɗa game da abin da ya shafi mi al'amarin bidiyo Salih ibn Hamad al-Usaimi shi da kanshi cewa yi fatawa guda biyu ta bin Bas wadda ta ƙarshen shi ne yana ganin cewa babu laifi a dinga ɗaukar muhadara don buƙata amma yawan ɗauka na barkatai ku ne nan ku ɗauki bidiyo wanda ku shaka ba mu mu goyon bayan shi da yadda ka je ka yi bidiyo me fa'idar shi amma wata muhadar da za a fa'idanta wani jan hankali ga al'umma da za a iya gane menene abin a nisance shi babu laifi wannan amma ka diba yanzu yadda ya ce da kaga an ma bin baz hoto ko bidiyo to kawai an yi ne saboda darura ya zo wurin manya ne ko wurin wani abin da ke kawa da aka an mushi ne ba tare da ya sani ba kenan a'a akwai wa'anda ya sani karshen fatawar shi ya yarda abinda muke so da kai in kai baka yarda ba kana hana dauke ka da an zo ka ce tsaida na hana ka hana babu laifi wallahi kuma abinda kai yayi kuma ka burge mu saboda ka dauki bangaren da kana ganin shine gaskiya kuma ba mu zargin ka akai amma wanda ka ga yana yi karka zarge shi karka aibata shi kamar yadda kai kake yanzu ƴan uwa saboda lokacin sallah yayi a takaice dai foto ko bidiyo malamai sun saɓani game da shi wasu suka haramta wasu kuma suka mi suka halatta ni kan kaina na nutsuwa da ɓangaren wanda suke ganin cewa kar ayyahi abinda na nutsuwa da haka na fi nutsuwa da haka saboda ina ganin cewa in aka bibi maganar su da gamewar maganar manzan Allah da ya hana hoto duka kuma bidiyo da duka hoto duk sun shiga cikin sunan hoto su shiga cikin ƙarƙashin haka na yi nutsuwa da wannan saɓanin wanda suke ganin halacci amma kuma ba na aibata wanda suke halattawa ba na cewa mutanen banza ne ba za ni bid'antar da su ba ba za ni cewa tare da maragaita suke ba irin yadda wanga ɗan gidan rumbon yake cewa to haka ya kamata kuma hoto da bidiyo ‘yan uwa gwalgwadon abin da ke cikin shi ne in za ka kalli mace muharramarka ciki da tsareci wai wadda ba muharramarka ba da tsareci a ciki haramun ne da abin da aka bayyana cikin haramun haramun ne sa'an hoto ne kuma ko kuma bidiyo ne kamar tere da za ka kawo a cikin gidanka hukumcin ta abin da aka nuno a cikinta in aka nuno haramun ko tsaya kallon haramun ko aikata mi in aka nuno halal ko tsaya kallon halal ko aikata mi halal kamar madibi ne duk duniya babu wanda ya taɓa fitowa ce kallon madibi ne ne amma da shi da kamera kusa aikin su guda kusa na da bambanci bambancin su kawai in ka fita gaban madibi sai ka bar ganin kanka ko kawai shi kuma na kamera an iya fiddo shi a yi tawana shi amma na madibi da ka kaushi kenan ba a ƙara ganin shi haka in ka zo ƙarƙashin ruwa za ka ga mi hoton kanka ba malamin da ya ce idan ka leƙa ruwa kaga hoton kanka aikata haram ko kana cikin gida mai kyau da madubbai da tsari irin gidajen zamani zina ne ba kaga kanka ba inda aka ci gaba duk inda kake yau kana ganin kanka cikin madubi inda kake kwana ma kana ganin kanka ba malamin da ya hitoce wannan abubuwan duka haramun ne na kaku tsananta kama kaku tsananta ma kanku kan mas'ala hoto da bidiyo mas'ala ce da aka yi sabani kanta kuma ya halatta ai sabani wanda suka dauki janibin halacci babu laifi wanda suka ɗauki janibin haramci babu laifi ba matsala ba ce da za ta sa ku ƙi juna kuna gaba da juna kuna aibata juna ko zagin juna wannan shi ne kuma nan za mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah